أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلاً فتجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام alaikum ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah maɗauki da ya sare mana haɗuwa a wannan masallacin galadanci a birnin kudu a jihar jigawa a wannan maraice na litinin takwas ga watan ramadan a shekara ta 1445 na lissafin hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma shine 18 ga watan uku a shekara ta 2024 a lissafin miladiya a jiya a tattaunawa da muke karantawa cikin abin da malam abdurrahman bin nasir ibn sa'idi ya ambata a sharhin waɗannan ayoyi da malam ya karanta mana yanzu فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا karkashin wannan mun tsaya inda yake cewa wa an takunu mithlahum ko wannan yana ya fara fassara ne ko bayani ko sharhi ko ta'liqi akan fadin Allah madaukaki waddu law takfuruna kama kafaru kuma ba mu bayanin ma'anar ayar ba ko a dunkule game da aka samu bayan da ya ambata me yasa kuka rabu wajen ra'ayi da hukunci dangane da munafikai kuka rabu gida biyu wannan suna cewa a yaƙe su kafirai ne wannan kuma suna cewa musulmi ne alhali kuwa Allah arkasahum ya kifa su in an ce arkasa bi ma'ana na kasa ya kifa su upside down a ce kai ya koma ƙasa ƙafa ta koma sama ko to shine irkasi Allah ma'ana kuma shine raddi ya mai da su zuwa kafircinsu bima kasabu ai bi sababi ma kasabuhu ai bi sababi kasbihim saboda aikin da suka tsuruta wa kansu Allah ce aturiduna an tahdu man adalla kuna san ku shiryar da wanda Allah ya riga ya yi masa hukuncin ba zai musulunta ba ba zai shiryu ba wa man yudlil Allah falan tajid lahu sabila wanda ku Allah ya batar to hakika ba za ku iya samun masa wata hanya ba zuwa ga shiriya to sai ce waddu law takfuruna kama kafaru burin su shine ku kafirta irin yadda suka kafirta ma'ana yadda su suka zama kafirai kuma ku zama kafirai wannan hali ne na duk wanda ya bata za ka ga yana son al'umma saura masu bata irinsa yadda kowa azi ake kaga ba shi kadai bane in musifa ma ta zo ba shi kadai bane ko kuma saboda hassada kamar da wani wurin Allah faɗa dangane da ahlul kitabi hasadan min indi anfusihim amma nan kuma ana zancen munafikai ne mun dama munafiki babban sharrin da ke tare da shi shine yana munafintar mutane yana nuna yana tare da su alhali zuciyarsa ƙiyayyar ba ta wasa ba ce ƙiyayyar da take zuciyar munafiki ta kamfe tsanani sama da ƙiyayyar da take cikin kafiri asali dangane da musulunci wannan kuma shine dalilin da ya cancanta musu zama fiddarkil asfali minan nar kamar da muka sani ita to waddu lau takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a sai ku zama daya da su daidai wa daida to sai Allah ya hukunci kansa muka tsaya je muna tattauna akan abin da ya shafi wajibcin kula da mabda'in alwala wal bara mabda'in wala'i da bara'i asali ne daga cikin usulin aqida me yasa abu kan zama asali in ka ga matsayin ubangiji subhanahu wata'ala musamman a cikin alkur'ani ko kuma matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da wannan abu Allah maɗaukaki ya yi umarni ya ba da labari ya yi umarni ko in ce ya yi hani ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bilmawadda wannan hani ne kuru-kuru aduwin Allah wanda baya san Allah ya yarda da Allah bai imani da Allah ba bai yadda ya bauta wa Allah shi kaɗai ba to baya san Allah duk wanda ya ƙi imani da Allah to maƙiyin Allah to kada ka riƙe shi kai a matsayin waliyi abin so musamman a janibin aƙidar da yake kai yau kar a samu muwalaci tsakaninka da shi neman taimako musamman kuma dai mahabba a ƙadiyya a cikin zuciyarka shi ne adina abin da yake wajibi babu mai tilasta ka a kansa ko? inda ku gane mai nake nufi mahabba a ƙadiyya ma'ana ka so shi saboda imani saboda aƙidar da yake kai kaga in yana kan kafirci ka so shi saboda kafircin nan to lalle ka so kafirci son kafirci ko ko baka aikata shi ba me kafirci to duk abin da zai kai mutum zuwa ga wannan sannan Allah madauki mun sani karshen suratu al-mujadila la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum har zuwa karshe ba za ka samu ba ashe in an samu me ya faru sharaɗin da ya faɗa la ta ji ƙauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir ba za ka samu mutanen da suna imani da Allah da ranar ƙarshe in dai akwai imani da Allah mutum ya yarda da Allah ya yarda kuma zai haɗu da Allah gobe kiyama siffar imanin tantabiqu alaihi ta hau kansa sosai yana cikin imani to ba za ka same shi kuma yana son man haddallaha wa rasulahu ko da uwa ko uba ko duk ya lissafa ko iyaye ne ko ‘yan uwa ne ko ashira duk waɗannan duk yadda kake da mutum in dai baya son Allah to kar ka so shi har zuciyarka ilqa'il mawadda shine dai abin da ya faɗa yuwa dun yawwa waccan ayar kamar tana fassara wannan ne ta mumtahina da haka ba abu ne da za a ɗauke shi sako-sako ba kuma baya nufin a yi tsanani da zafi wajen zaman tare zaman tare daban amma fa tilas ne a matsayinka na musulmi abokin zamanka wanda ba musulmi ba ko kuna tare a wurin aiki ofishinku ɗaya da makamancin wannan duk kyautatawa ya halatta kai masa amma abin da ya zo kan addini ba ana nufin ka zama mai zafi gaba ɗaya abin nufi dai karka yi nasa addini yanayi wa wasu wahala su fahimci wannan go me dalili su musamman a wannan zamanin da muke ciki na yakar musulmi da yakar tunaninsu da kuma ƙoƙarin a raba su da addini gaba ɗaya mu an mai da mu on the defensive kullum hari ake kawo mana mu muke ta karewa dangane da addini belief ɗin fa ba maganar wa kowa komai ba za a yi maka mummunar mu'amala za a zage ka za a ci ma mutunci a tuna maka tarihi kullum da a rubutu a jarida a tattaunawa komai amma kai baka isa ka ce komai ba duk abin da ka faɗa sai a fassara ka da me tsaurin ra'ayi da tsanani wannan yana koma zuwa ga yadda kai ɗin ka ɗauki addininka Allah ya hana ka ka zalunci waɗannan mutane ko a kasuwanci kar ka ci kuɗinsu kar a zo ana irin faɗaɗin nan a gari ka saci kayansu ka fasa mushi shago ka ɗau kayansu wannan duk shari'a ba ta yadda da wannan amma ka bayyana musu kai musulmi ne a addininku an hana kaza an hana kaza an hana kaza kuma ba zan ba kuma in lokacin sallar ka yayi ka tashi ka je kai sallah akwai mamaki a ce ka kasa yin wannan ko kana tsoron a ga cewa wai kai mai tsanani ne sai ka zauna tare da kafirai a ta hira har sai an gama aiki ko sai an tashi sai in ce to bari in je in yi abin da Allah ya wajabta mu wannan kai ne baka fahimci addinin ka ba ko in ana cikin wani biki nasu duk abin da suke yi sai kayi wannan ba daidai ba musamman bikin da ya shafi addini su ta'aziyya irin tasu su yadda suke yi za a haɗu a yi bayanin kalmomi iri-iri kuma a haɗu a coci kuma a cire hula a yi abubuwa dai waɗanda yake nasu ne su suke yi ko da za ka je mu abin da ya halatta ka je irin wannan ka je a jajjabi da ta'aziyya ta'aziyya ya halatta kai musu amma ba addu'a ta cewa wanda ya mutu ba musulmi ka roƙi ubangiji ya sa shi a aljanna ba ka da wannan ikon yawwa shi fa baya son Allah ne in ka ce masa Allah ma cewa zai shi baya son wannan suna sallama za ka yi masa sai ce baya so sallaman nan fassarar ta shine Allah ya sa maka aminci ba zagi ba ce amma galibi waɗanda ba musulmi ba musamman dai mu irin zaman mu na nan waɗanda yadda suke ɗaukar abin da zafi wasu waɗanda ba su ba a wasu ƙasashe za ga da sauƙi lamarin duk da kai ibtida'an an hana kai sallamar to amma da za su yi an halatta maka ka amsa musu ko kuma gaisuwa dai ta ko da ta ina wuni ta ya aiki ba a hana ta ba tsakaninka da shi to amma ni bayani na dai shine dole ne musulmi zuciyarsa ta ƙi kafirci ta ƙi mai kafirci an gane yauwa ya ji a zuciyarsa wannan mutumin shi fa baya san Allah kai ba kai zaka kalla baya san ka ba ai zai in yana kin ka zaka iya masa afuwa haka ne ko ba haka bane yawa ba wani abin damuwa bane ya ki ka amma Allah da yafi komai a gunka to shi kuma baya san sa ya ki ya fahimta baya sha'awa duk da akwai sakacin da mu ke wani lokaci ba ma kiransu mu nuna musu musulunci din ko da halayenmu sai a haɗu tare da su za a yi duk saɓan Allah da za a yi a taƙaice dai wajibi ne musulmi ya zama musulmi a koyaushe kuma kada ya ɓoye musuluncinsa sai idan wata cuta ce za ta same shi ko za a kashe shi ko an sa shi gaban bindiga da sauransu za a yanka shi ko za a kashe ko za a harbe in bai ce in bai faɗi kalmar kafirci wani kuma mun san hukuncin kamar da Allah mu dake ga mana a suratul nahl ya tabbatar da imani in dai da imani a zuciyar mutum to ba za a kama shi da laifi ba Allah zai ba shi uzuri man kafara min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran agani to fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum adhabun azim wannan su ne waɗanda suke Allah maɗauki ya faɗi za samu azaba amma dai a zuciyar mutum bai kamata a yaƙe shi har zuci a ce sai ya so kafirci ba kun gane zance na yawwa akwai koyar da tsanani a wannan shi wanda ba musulmi ba har wannan ka faɗa da wani ma wanda yake musulmin ne in ka faɗi wannan sai ce wannan yan tsanani ne shi abin da yake so a bar shi musuluncin nan abin da ya ga dama zai yi a ciki yadda shi yake so ba yadda Allah ya ce ba yanzu dai maganganu muke karanta daga Allah maɗaukaki ko kar ku kaza kar ku kaza kar ku kaza amma kuma za ku zo ku ji maganganu na adalci duk a wannan siyaƙi wanda duk bai yaƙe ku ba to kar ku yaƙe shi kar ku ɗau mataki a kansa na wannan kamar yadda za mu zo mu ci Allah samu dace ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله كركو لكي majibinta masoya mataimaka daga cikinsu har sai idan sun yi hijira domin Allah fa in tawallau in suka bijire suka kau da kai suka ƙi musulunta suka ƙi mi ƙauya fa khuduhum waqtuluhum to ku kama su ku kashe haithu wajadtumuhum duk inda kuka same su malamai sun tattauna akan wannan haithu wajadtumuhum shin kamar da zai kawo mana mali ba sai na faɗa yanzu ba malam sa'idi ya kawo shin wannan aya ta yi naski ne ga hukuncin haramta yaƙi fil ashhurul hurum ko kuwa magana mas'ala ta cewa waɗannan nusus ne mutlaqa su nususin haramta yaƙi a al'ashurul hurum su ne suke taksisin wannan ko suke taƙayyidin wannan itlaƙin da yake nan za mu zo mu ji ya ce wala tattakhidu minhum waliyan wala nasira daga gare su ko daga cikin su karku riƙe wani wanda yake waliyi masoyi ko abin taimako wanda zai taimake ku illa alladhina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaqun sai fa waɗanda suke da alaka suke da suke saduwa da ko nasaban da Usman sun ce ba nasaban ake nufi ba wanda dai suka je suka haɗu da wasu mutanen daban waɗanda suke tsakaninku da su akwai alkawarin zaman lafiya babu yaƙi domin a ƙa'idar yaƙi tun a jahiliya wanda kuma musulunci ya zo ya tabbatar da shi idan kana yaƙi da mutanen wani wuri to a cikinsu kuma kun ƙulla yarjejeniya da wani cewa shi ba za a yi ba za a yaƙe shi ba ko ta ƙabila ɗaya daga cikin ƙabilu za a iya ƙulla cewa tsakaninmu da ku kar ku taimaka wani ya yaƙe mu mu ma ba za mu taimaka wani mai yaƙar ku ba kuma in an yaƙe ku za mu taimaka muku in an yaƙe mu za ku taimaka mana wani shi ake ce mene alhilf ba alhalif ba alhilf wani shine hilfi pact agreement yarjejeniya ahad da mithaq to idan akwai irin wannan tsakaninku da wani sai su waɗancan munafukan suka je gurinsa ya ba su kariya an fahimci wannan to shi ma kar ku yaƙe su saboda sun je wurin wanda tsakaninku da shi akwai zaman lafiya kun gane wannan yawwa illal ladhina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaqun aw ja'ukum wannan kashi na biyu kenan na farko mun ji ko kuma wasu waɗanda yake ja'ukum sun zo muku hasirat suduruhum an yuqatilukum aw yuqatilu qaumahum zuciyarsu ko zukatansu sun yi kunci ma'ana zuciyarsu bata ba su damar su ji cewa su yaƙe ku ko su yaƙi mutanensu ba ‘yan ƙabilarsu waɗanda suke kafirai an gane ba za su yaƙe ku ba ba za su yaƙi waɗancan abokan gaba ku kafirai wanda yake danginsu ba ne suna da alaƙa ta jini da su ko kuma kafirai ne da ‘yan uwansu an fahimta an yi ƙatilukum au yi ƙatilu ƙaumahu sai Allah ya ce walau sha Allahu da Allah ya ga dama lasallatahum alaikum falaqatalukum da ya dora su akan ku kuma su yaƙe ku fa in tazalukum to in suka bi wancan hanya guda biyu da aka ambata suka kyale ku shine suka yi nesa da ku suka rabu da ku falam yuqatilukum basu yaƙe ku ba wa alqau ilaikum salama suka je muku tayi na a zauna lafiya fama ja'alallahu lakum alaihim sabila to Allah bai ba ku bai halatta muku bai ba ku hanya bai ba ku dama alaihim a kansu ku yaƙe su ba an haramta muku ma kenan ma'ana ku yaƙe su saboda abubuwa nawa suka yi wajen uku ko sun tafi wurin mutanen da kuke shiri da su kuka yarjejeniyar babu yaƙi ko kuma sun ji kuncin su yaƙe ku ko su yaƙi mutanensu an gane yawwa sai kuma wanne na uku suka yi itizali suka rabu da ku ba su yaƙe ku ba bina'an akan wancan yarjejeniya ko ta farko ko ta biyu ko akan wancan hali guda biyu suka zaɓi ba za su yaƙe ku ba wa alƙau ilaikum musallam to wannan nake nema suka je ko muku tayi cewa to shikenan ku yi haƙuri za mu zauna lafiya da ku to in an samu wannan to Allah ya ya ce bai ba ku damar ku yaƙe su shine ma'anan fama ja'alallahu lakum alaihim sabila Allah bai dora muku wata hanya a kansu ku yaƙe su ba wadda insha Allah mu ƙarasa fassarar ayoyin kafin mu koma mu karanta wancan din ina ga kila mu iya gamawa yadda ba sai mun dawo kuma fassarar kalma kalma din ba kuma kowa ya dau mushaf zai iya fahimtar me a ayoyin ko yawwa Allah ya ce satajiduna akharin ga wani kashin kuma ai minal munafiqin ake nufi daga cikin munafikai akwai kuma wasu yuriduna an ya'manukum suna son su shiga zaman lafiya da ku su samu nutsuwa su samu kwanciyar hankali a yi shirin aminci da ku wa ya'manu qaumahum kuma suna son abokan gabar ku mutanen su kafirai waɗanda suke so suna tare da su su ma suna son su zauna lafiya da su an gane an gane nan gurin yawwa kullama ruddu ilal fitnati duk lokacin da aka mai da su zuwa ga fitina urki su fiha to ana kifa su a kanta ana mai da su ciki ma'ana duk lokacin da suka koma kafirci to suna yin sa gangari a kafircin ba na wasa suke ba shine abin da ake nufi ana ma'ana in sun koma kafirci gun kafirai to kafircin hakika suke yi yawwa fa illam ya'tazilukum to su waɗannan waɗannan abin nufi masu zuwa suna neman suna so ku zauna lafiya da su amma fa ba neman zaman lafiyan za su yi ba suna son su yi muku wayo su yaudare ku kar ku yaƙe su kuma suna son su zauna lafiya da kafiran da kuke yaƙi da su alhali ba neman zaman lafiya suka zo ba kun gane wannan kun ga sabanin waɗancan da suka zo neman zaman lafiya yawwa kullama ruddu ila alfitnati urkisu fiha to sai Allah ce fa illam ya'tazilukum in ba su janye jiki sun rabu da ku ba wa yulqu ilaykum salama wannan wa yulqu majzumi ne saboda atsafi ne akan ya'tazilu saboda lam fa in lam ya'tazilukum wa lam yulqu kun gane yawwa in ba su rabu da ku ba kuma ba su jefa muku tayin a zauna lafiya ba kamar yadda waɗancan suka yi to me wa ya kufu aidiyakum aidiyahum kuma su kame hannayensu daga yaƙarku in ba su yi wannan ba kun ga shi ma wancan shi ma ma'atufi ne akan wannan duk akan majzumi ne da lamɗin can da ta gaba ma'ana fa illam ya'tazilukum wa lam yulqu ilaykum salama wa lam yakuffu aydiyahum kun gane yawwa in dai suka ba su ɗauki matakin su janye jiki su rabu da ku ba ba su ɗauki matakin su je ho muku tayin a zauna lafiya ba ba su kuma janye hannunsu ba su kame hannunsu daga yaƙarku ba to shi kenan fakuluhum ku kama su waqtuluhum ku kashe su haisu saqiftumuhum duk inda kuka same su duk ma'ana ɗaya ne saqiftumuhum da wajattumuhum an gane wa ula'ikum su wancanankum waɗannan da ake muku zancen su ja'alna lakum alaihim sultanan mubina mun dora muku mun sanya a kanku abin sanya muku ku alaihim a kansu sultanan hujja wadda take bayyananniya ma'ana kuna da hujjar ku yaƙe su kun gane wannan yanzu ya'yan uwa yawwa yanzu an kasa mana an faɗa mana zancen munafikai umuman Allah maɗaukaki ce me yasa kuka saba dangane da su ba ku san wani abu ba kafirai ne waɗannan tantagariya don haka kar ku zo kuna burin ma sai sun shiryu domin Allah bai niyyar su shiryu ba an gane don haka burinsu kuma shine ku kafirta irin yadda su suka kafirta sai ya zama kun zama daidai wa daida to kun kuka riƙi abokan soyayya da taimako a tsakaninsu har sai sun yi imani sun yi ijira sun zo tare da ku in suka juya baya suka ci gaba da kafirci to an halatta muku ku yaƙi da su kuma ku yaƙe su kashe su amma ga wasu kashi uku da an ce ban da su a cikin wannan wanda za ku yaƙa na farko waɗanda suka je wurin waɗanda kuke da hulɗar alkawari ta zaman lafiya da su babu yaƙi tsakaninku to wannan kar ku kashe su hakanan waɗanda suka ji kuncin su yaƙe ku ko su yaƙi mutanensu kuma suka janye jiki ba su yaƙe ku ba har suka ce ga ta yin zaman lafiya to su ma wannan kar ku taɓa su an gane yawwa sai kuma waɗanda za ku same su a cikinsu suna yin nunin kamar suna son zaman lafiya da ku alhali kuma suna son zaman lafiya da waɗancan kuma ba su nemi zaman lafiyan da ku ɗin ba to in har ba su janye hannu daga yaƙar ku ba kuma ba su je ho muku tayin a zauna lafiya ba sannan ba su kame hannunsu daga yaƙar ku ba ma'ana kenan sun yaƙe ku to me za a yi to an ba ku hujjar ku yaƙe su ya bayyana zancen ko bai bayyana ba wannan shine kashe-kashen da zamu ji a wannan kuma malam Abdulrahman bin Nasir Sa'idi zai kokarin bayyana mana mu karanta da gaggawa saboda ta yiwu in muka yi sa'a mu gama shi a wannan zaman mai sallama da wannan sai mu je aya ta gaba insha Allah ta'ala mun karanto jiya daga inda yace المراد بالمنافقين المذكورين في هذه الآيات المنافقون المظهرون إسلامهم ولم يهاجروا مع كفرهم وكان قد وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم فيهم اشتباه دي منكرا تولى فبعضهم تحرج عن قتالهم وقطع موالاتهم بسبب ما أظهروه من الإيمان وبعضهم علم أهوالهم بقرائن أفعالهم فحكم بكفرهم فأخبرهم الله تعالى أنه لا ينبغي لكم أن تشتبهوا فيهم ولا تشكوا بل أمرهم وأمرهم كي بل أمرهم واضح غير مشكل لما رنسوا أبينيك بميلك تروى بني إنهم منافقون منافقين za ka kar ku samu wani saɓanin ra'ayi a kansu ba musulmi ba ne waɗannan munafikai ne ya za ku yi mu'amala da su gashi za a bayyana kuma za a gaya muku halinsu halinsu shine babu zancen ba sa sha'awar ku zama musulmi wa ya ce kad takarrara kufruhum kafircinsu ya maimaitu wa waddu kuma sun yi burin ma'a zalika tare da kafircinsu su sun yi burin kufrakum kuma ku kafirta wa an takunu mislahum ku zama ɗaya da su fa idza tahaqqaqtum dhalika minhum to muna gaya muku in kuka tabbatar da haka daga gare su cewa wannan shine halin su fala tattakhidhu minhum awliya to haramun ne gare ku ku riki masoya kuna san su suna son ku wa hadha yastalzimu adama mahabbatihim wannan yana wajabta yana tilasta lalle haramun ne ka so su li'anna alwalayata far'ul mahabbati li'anna mene alwalaya da fataha eh ba wilaya ba in an ce wilaya shugabanci walaya kuma ita ce da muke zance a nan ta muwalati kauna da shugaba da jibinta a shugaba abin nan kauna da da soyayya da jibinta yace li'anna alwalayata far'ul mahabbati domin kuwa jibintar mutum da kaunarsa da da mu'amala da shi reshe ne na kauna ta zuciya don haka in kana son mutum sai ka miƙa masa hannu mu'amala da ƙauna da sauransu wa yastalzimu aidan bughdahum wannan maganar tana kuma lazimta ƙinsu a zuci wa adawatahum da gaba da su ka ɗauke su a matsayin enemy li'annan nahya an shay'i amrun bi diddihi kun san wannan ka'idar ko yawa domin kuwa hani akan abu umarni ne da kishiyarsa duk abin da aka ce kar ka so shi to ma'ana ka yi gaba da shi an gane abin da aka ce ka so shi to ma'ana kar ka yi gaba da shi dan uwanka musulmi ka so shi ko don haka kar ka yi gaba da dan uwanka musulmi wanda ke ba musulmi ba ka ƙi shi ka ƙi addinin da yake saboda ƙin Allah shi da yake yi yawwa wannan da aka hana ka ka ƙi shi ai da aka hana ka ka yi muwalati gare shi to ma'anarsa ka ƙi shi kuma har zuciyarka kada ta so shi ana ganewa yace wa hadha al-amr mu'aqqatun bi hijratihim wannan an hada shi da sa shi da lokacin maganar hijira fa idza hajaru in sun yi hijira jara alaihim ma jara alal muslimin to hukuncin su ɗaya da musulmi كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجري أحكام الإسلام لكل من كان معه وهاجر إليه كما إذا من الله صلى الله عليه وسلم يكي دولة حكمتين مسلمين أكم دوان دي هجرة tare da shi ya yi imani da shi yake tare da shi kuma ya hijira da shi zuwa wurinsa wa sawa'un kana mu'minan haqiqatan aw zahara iman ko da ya zama mumini ne na haƙiƙa? ko kuma ya bayyana imanin zuciyarsa kuma ba ta yi imanin ba ma'ana munafikai kenan in mutum ya zo ya nuna ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah to ana daukar sa a zahirin musulmi ko da ya boye wani abu an fahimci abun wa annahum in lam yuhajiru wa tawallaw anha in suka ki hijira suka juya baya daga hijirar fa to an ba da umarni cewa ku kama su waqtuluhum ku kashe su haythu wajadtumuhum da inda kuka same su waɗannan fa irin su ne irin ayoyin da wasu wanda ba musulmi ba suke selective karatu sai su ɗauko su to gashi nan gashi nan an ce a yaƙi kafirai zaka musulunci yana koyar da ta'addanci sai a karanta ayoyi out of context kamar da ake cewa ko ma'ana maimakon a karanto ma qablaha wa ma ba'daha kuma in ba a fahimta ba a tambayi musulmi da kuka ce kaza wuri kaza me kuke nufi kuma ko ma menene ka dawo basically ka ce eh din misali in ma da wannan ana bayani ne akan halin yaƙi ko in ana cikin yaƙi duk al'ummar da kake yaƙi da ita ina ce da ma wannan shine hukuncin su ma in suka samu musulmi shi ne hukuncin da za su yi su kashe ko su yaƙa su ɗauki bayi da sauransu haka in ana in kana karanta ayoyi wanda context ɗin su zancen yaƙi ake yi tunda kun ga duk sai da aka faɗa sun yaƙe ku sun so kaza suna taimakawa maƙiyanku an fahimci wannan ashe duk motives duk abin da zai jawo a yaƙi abin da zai haryaka da harzuka a yaƙi an same shi to in ku ana cikin yaƙi dan an ce ku yi kisa ku yi kaza da kaza to ba wani abu bane na koyar da ta'addanci amma in ana zaman lafiya kawai mutum ya ɗauki takobi ko bindiga ya kashe kafiri ya kashe wani wanda ba musulmi ba ba dan komai ba sai saboda zamansa ba musulmi ba to wannan ba haka ake ba kun gane wannan zancen wannan shine ake ce ta'addanci haka kawai kana zaune da makocinka wanda ba musulmi sai ka ɗauko bindiga sai ka kashe shi me ya dalili kawai saboda kafiri ne saboda ba musulmi ba ne to wannan baka da wannan kun gane wannan musulunci baya karantar da wannan duk wani ake zaman lafiya da shi to ba haka ake ba gashi a halin yakin ma ku duba yadda aka faɗa in sun janye in sun ce a zauna lafiya in sun ce kaza da kaza to ku kyale su fama ja'alallahu lakum alaihim sabila an fahimta yawa ballantana wanda kuma ba haka ba Allah kyauta sai ce ai fi waqtin wa ayyi mahada fi ayyi waqtin a ko ina kuka same su a kowane zamani kai wa ayyi mahallin kana a kowane wuri kuma suka kasance yace wa hada min jumlati al-adillati dallati ala naskh al-qital fi al-ashhur al-hurum kama huwa qawlu jumhur al-ulama kamar da jumhurin malamai mafi yawa suka tafi zuwa gare shi wannan aya ita ce dalili akan a watannin nan guda hudu da aka haramta a yaƙi a cikinsu da wanne ne da wanne ba zai gaya mana al'ashirul huru ba da ma mun yi magana a kansu in yi nuni na nuna ka ba kai ba na bayanka wanne ne ashirul huru ba san su ba a santa na na? ban ji ban ji na farkon ba aha yawwa da zulqa'dati da zulhijjati da muharram a jere sai kuma rajab shi kadai a gefe ko to wannan aya a wurin jumhurin malamai sun ce tunda Allah ya ce fahubuhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum yace duk inda kuka same su malamai sai suka ce ashe dalili ne cewa tunda an ce duk inda kuka same su to duk inda da kuma duk lokacin da in ko ta zama duk lokacin da da kuma duk inda ashe kenan hana yaƙi a watannin nan hudu to wannan ayar ta shafe shi kun gani haka wasu malamai suka ambata yauwa walmunazi'una yaqulun masu ja da wannan ra'ayin na jumhur suke cewa hadhihi suka ce a'a ba nasfi bane hadhihi nususun mutlaqatun waɗannan nassoshin fakhuduhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum duk tun daga can ma dai fama lakum fil munafiqin ko waddu law takfuruna illa alladhina da satajiduna duk waɗannan ayoyin da ya guda hudu da makamantansu nususun mutlaqatun nassoshi ne dai da aka faɗe su a sake Allah maɗauki ya faɗe su ga shi ai kaza ai kaza ai kaza mahmulatun ala taqyid tahrimi fil ashhuril hurum ana fassara su ne shine mahmulatun in an zo fassara ma'anarsu ana ba su fassarar me tahrimin waɗannan watanni guda hudu sai a ce in halin ya zo cikin watannin nan guda hudu dulqa'da ce dulhijja ce almuharram da kuma rajab to in dai a cikin waɗannan watannin ne abin ya faru to sai a saurara saboda wancan hanin da aka yi ma'ana kenan a nan ne kuma ake tattaunawar malamai a ƙarfin malami wajen fahimtar nususi da kuma ƙarfin iya istinbatsi da kuma sanin ƙa'idojin istinbatsi a babin usulul fiqh ƙawa'id fiqhiyya da sauransu da makamantan waɗannan ilmomi masu fa'ida akwai maganar taqyidi ko da mene itlaqi akwai kuma umum da khusus ko ba haka ba waɗannan matsaloli malamai ne suka san su wani zai ce wannan ayoyin su ne mutlaka hanin da aka yi a yin yaƙi a cikin ashurul hurum su ne za su yi taksisi an gane kamar da wannan na ƙarshe suka ambata wasu kuma su suka ce a'a ba ma zancen taksisi ko taƙiyidi ba a'a naski aka yi haka ai naski ya ambata ko cewa an shafe to malamai dangane da abin da ya shafi naski ƙa'idojin da suka sa ba masu sauƙi ba ne al'imamu tsabari a cikin tafsirinsa ina yawan ihala taku zuwa gare shi saboda kamar da na ambata jiya wajen manhajinsa wajen fassara ayoyi kafin ka ga al'imamu tsabari ya ce maka wannan aya ta yi naskin wannan to sai in ya samu dalili sarihi yawwa dalili sarihi mun sani kuma adilla sariha akwai su ko cikin alkur'ani fal'ana kaffafa Allahu ankum a wannan kuru ce akan nassi ko yawwa ko kuma a samu hadisi akan wani hukunci rukuru cewa yanzu an ba su kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu qad ja'ala Allahu lahum lahunna sabila dangane da wanda dangane da rajum ko yawwa to in ba wannan aka samu ba al-imamu tsabari baya karbar da'awar naski haka kawai kuma wannan magana gaskiya ce an gane don haka abinda mafi yawan malamai sukan tafi duk abin da zai yiwu a yi jam'insa to a yi kamar irin wannan a faɗi maimakon a faɗi naski ƙuru-ƙuru gara a faɗi maganar taƙiyidi ko da itilaki ko da umumi da khususi an san magana ce ta istihadi wani zai iya faɗin saɓanin haka an gane abu yawwa amma da'awar naski lalle tahtaju ila dalilin qati ba wanda yake akwai saɓani ba domin ai kun san meye ma'anin naski in an ce naski shine raf'u hukmin shar'iyyin sabata bi khitabin shar'iyyin bi khitabin mutarakhin anhu wannan shine ta'rifin naski ko raf'u hukmin shar'iyyin naka ba hukumin aqliyin ba hukumin عادي حكم شرعي ثابت بخطاب شرعي بخطاب شرعي متراخ شرعي متراخ عنه ko bi khitabin mutarakin anhu yawwa kun gane nan nan wa zai fasara ba shi kyauta ha kai kyauta ba ta wasa bace نعم امم جيران كده نعم رفع حكم شرعي اها نعم كافين نعم اها نعم a ɗauke wani hukunci na shari'a yau wanda ya tabbata bi khitabin shar'i bi khitabin shar'iyyin mutarakhin anhu ya fi wancan mai sauƙi to Allah ta ka da alheri amma baka ci ba na'am wa zai kwace shi ko ya kwaci kansa mutarakhin yana nufin wanda ya zo daga baya yawwa ma'ana hukunci da ya tabbata bi khitabin an ce khitabin da maganar Allah ko maganar manzo Allah ma'ana aya ko hadisi shine khitab communication daga Allah duk hukuncin da ya tabbata kamar ka ce ne hukuncin da ya tabbata daga nassi ko sannan kuma ya zama sai wani nassin ko wani sai wani nassin ya zo wanda yake ya yi jinkiri ma'ana wanda ya zo daga bayan na farkon sai ya zo ya ɗauke wannan hukuncin da ya tabbata da wancan shi ne ma'ana wani shi ake cewa naski to kuwa kaga in ka kula da a ƙarshen wannan definition ɗin bi khitabin mutarakhim anhu da magana wadda take ta jinkiri akan na farko to kana buƙatar ka tabbatar da in an haɗa nassoshi a gabanka ayyuhuma al'awwal wa ayyuhuma al-mutaakhir in baka samu wannan ba to da'awar naske tana da wahala an fahimci abu ba ana nufin babu shi ba lalle akwai naski sabit ne yawwa naski sabit ne yawwa babu usulul fiqh malamai da sun tabbatar da maganar naski bal yana cikin ilmoma masu ilmomi masu fa'ida a babin usulul fiqh mutum ya itqanin su haka nan a ulumul qur'an duk ana tattaunawa akan su wanda kuma yana cikin abin da mai ilmantarwa ko mai karanta qur'ani ko mai tafsirin alqur'ani yake buƙatar su ya san wace aya ce ta shafa wannan a ina aka samu dalilin shafewar aya ce ko hadisi ko kuma wani istihadi ne na malamai ko ijma'i akan same shi duka ko ta hanyar ijma'i Allah ya samu dace wannan dai lamari ne na karatu sai an koma makaranta gaban malamai sai a ɗauke shi ko wannan ɗayan tambayoyi da nakan yi duka ba tsokana ba ce ƙoƙari nake abin da ake ce ma shahdul himam yawwa a zaburar da himma mutum ya ji ashe yana buƙatar ya je karatu an gane ba rena hankali ba ne ba kuma tsokana ba ce amma kana buƙatar ka ji cewa lalle fa ba a kowane abu za ka tsoma bakinka ba kana buƙatar ka yi karatu da zurfi kafin ka sa baki an fahimci abu yawwa fahimtar larabci shi kadai baya wadatarwa yawwa amma duk magana ta ilimi ya zama zama kai kai karatu kuma da mun samu irin waɗannan abubuwan duk da mun samu nutsuwa da kwanciyar hankali musamman a irin zamanin da muke ciki yanzu kowa ya buɗe bakinsa ya ta itlaƙin abinda akwai takaici sosai a cikinsa Allah ya yi mana ثم إن الله استثنى من قتال هؤلاء المنافقين ثلاث فرق sannan Allah maɗaukaki ya toge yankoki ƙungiyoyi ɓangarori guda uku daga waɗanda za a yaƙa a cikin wannan munafikai firqataini amara bi tarkihim wa hattama ala zalika firqa guda biyu Allah maɗauki ya umarnin kar a yaƙe su kuma ya tabbatar da haka ya kulle ƙofar ma'ana babu tantama a cikin hukuncin yau cewa waɗannan fama ja'ala Allahu lakum alaihim sabilan wannan shine tatimi din da yake nufi yau kaga wannan tunda aka ce fama ja'ala Allahu lakum alaihim sabilan aka kawo sabilan da na kira ko aka yi nafin Allah bai saba to lalle babu wata kofar da zaka samu ta halatta a yaƙi waɗannan ƙungiyoyi guda biyu yawwa ihdahuma ƙungiyar farko ko yankin farko ko al'ummar farko a cikin waɗannan munafikai man yasilu ila qaumin bainahum wa bainal muslimina ahdun wa mithaqun bi tarkil qitali duk wanda ya je ga ya haɗu da ya sadu da ya buya a gun ya nemi mafaka a gurin wasu mutanen da tsakaninsu da musulmi akwai yarjejeniyar zaman lafiya da barin yaƙi fayan zamma ilaihim sai je ya tattara ya koma wurinsu fayakunu lahu hukumuhum fi ko fi haƙni addami wal mali sai zama hukuncinsu shine hukuncinsa wajen kar a zub da jininsa kar a washe dukiyarsa an fahimta yawwa kun gane wannan dama mun yi bayanin ɗazu wal firqatu thaniya kungiya ta biyu daga cikin munafikan wanda su ma me za a yi ba za a yaƙe su ba yawwa qaumun hasirat suduruhum ay daqat suduruhum yawwa lam lan tanfasih suduruhum zuciyarsu ta yi kunci tana jin girman a ce ta yaƙe ku yawwa hasirat suduruhum an yi ƙatilukum su yaƙe ku au yi ƙatilu ƙaumahu ko su yaƙi mutanensu ai baƙau sun zauna haka la tasmahu anfusuhum bi qitalikum zukatansu ba za su ba su damar su yaƙe ku ba wala bi qitali qaumi ko su yaƙi mutanensu da suke tare da su kafirai wa ahabbu tarka qitalil fariqaini suka so suka zabi su ya- su bar yakin kowane bangare ba za su yaƙe ku ba ba za su yaƙi waɗancan ba fa haula'i aidan amara ai Allahu bi tarkihim waɗannan su ma Allah ya umarni a bar su kar a yaƙe su wa zakara al-hikmata fi dhalika bi qawlihi Allah ya ambaci hikimar hakan da yake cewa walau sha Allahu la sallatahum alaikum falaqatalukum da Allah ya ga dama da ya rinjayar da su a kanku da kuma sun yaƙe ku wannan hikima ce ta Allah da ya so da ya bari ashe hikima ce ya samu aka yi amfani da wannan dama ta cewa su ma ga manufarsu don haka kariya ce a gare ku da ba don haka ba in aka bar su za su yaƙe ku ƙila su za su ci nasara a kan ashe sauƙi kuka samu fa innal umura al mumkinata thalathatu aqsami domin ku abubuwa da za su iya yiwa possible solutions ko kuma options kai ba solutions ba possible options a waɗannan abubuwan guda uku ne in ma an ya kunu ma'aku ma'ana zaɓi zaɓi guda uku ne ba sa fita daga uku kun gane a cikin wannan irin yanayi ko ɗayan biyu a ɗayan uku ne fa in ma an ya kunu ma'aku ko dai su zama tare da ku wa yuqatilu a'da'akum su yaƙi abokan gabar ku ku su zama suna ba ku goyon baya kenan su munafikan ko yace wa hadha muta'azzirun min haula'i wannan abu ne da ba zai yiwu ba daga gare su saboda munafikai ne an gane fadar al'amru don haka abin kenan zai kai ya kawo tsakanin hali biyu ma'ana options biyu suka rage na uku ya fita menene bayna qitalikum ma'a qaumihim ya karku tare da mutanensu su zo su yaƙe ku tare da mutanensu ma'ana su zama a gefen mutanensu su zo su yaƙe ku wa baina tarki qitalil fariqaini ko kuma su kyale duka ba abokan gaban nasu ba ba kuma ku ba an gane to su ne wannan sai ce wa huwa ahwanul amraini alaikum wannan zaɓin cewa ba su yaƙi waɗancan ba ba su yaƙe ku ba a wurinku shi ya fi muku sauƙi an gane wanda da an bari yakin zai kasance in ya kasance kuma ta yiwu yusallitullahu ha'ula'il munafiqina wal kuffara alaikum falaqatalukum da sai su yaƙe ku an gane wannan gu sai ce wa huwa ahwanul amrayni alaikum wallahu qadirun ala taslitihim alaikum Allah yana da iko akan ya dora su akan ku faqbalu al'afiyata wannan lafiyar da kuka samu nan kun san afiya shine tsarewa yawa wannan tsarewar da Allah ya tsare ku daga wannan bala'i to ku gode wa Allah a kansa ku karɓi wannan abu wa ahmadu rabbakum ku gode wa ubangijinku allazi kaffa aydiyahum ankum wanda ya kame hannayensu daga su zo su yaƙe ku ma attamakkuni min dalika tare da cewa suna da ikon yin haka fa haula'i to waɗannan in itazalukum in dai suka rabu da ku ba su yaƙe ku ba falam yuqatilukum basu yaƙe ku ba wa alqaw ilaykum salama suka je ho muku tayin a zauna lafiya fama ja'ala Allahu lakum alaihim sabila Allah bai halatta muku ku yaƙe su ba babu wata kofa ta ku yaƙe su kun gane wannan nau'i biyu yawwa su ne wanda hattama Allahu ta'ala al-hukm bi annahu la yuqatalun cewa ba za a yaƙe su ba yawwa ba a bada kofa ba sam sam da wanne da wanne na'am na farko tukuna yawwa wanda suka je wurin waɗanda kuke shirin zaman lafiya da su ba yaƙi to hukuncinsu hukuncinsu ko da kuma waɗanda suke jin nauyin su yaƙe ku kuma su yaƙi mutanensu sai suka kame kuma suka jeho cewa a zauna lafiya to tun da sun nemi a zauna lafiya ga mutanensu can ba su yaƙe su ba kuma ba su yaƙe ku ba to haramun ne ku yaƙe su kun ji yanzu akwai adalci a wannan zancen ko babu kafiri ne bai yadda da Allah ba bal a cikin musulmi ma akwai masu kokwantan kafircinsu suna ganin muminai ne tunda sun zo sun yi izharin musulunci amma Allah ya yanke hukunci ce a'a ba musulmi ba ne munafiƙai sunansu kuma kafirci ne a zuciyarsu amma ga halaye biyu in suna ciki to ba a ba ku ƙofar ku yaƙe su ba wannan akwai adalci a musulunci ko ba adalci ba zaka in kana karanta ayoyi ka riƙa karatu na fahimta da ba haka kawai za ka zo ka zargi addinin musulunci da cewa yana uba da umarnin a yaƙi kafirai ba ba za mu iya ƙarasawa ba na so a ce kawai gobe mu tashi wa maka ne limumini ayoyin duk mun riga mun karanta kawai karatun wannan din ne ko alfirqatu thalithatu qaumun yuriduna maslahata anfusihim bi qat'in nazari an ihtiramikum akwai kuma waɗanda su maslaha su kawai suke kallo ba girmama ku ba wa humul ladina qala Allah fihim sune wanda Allah madauki yace satajiduna akharin ay min haula'il munafiqin duk wannan waɗanda ake faɗa din nan daga cikin munafikan ne su kuma siffar su ita ce yuriduna an ya'manukum ay khawfan minkum suna son su zauna lafiya da ku amma tsoron ku kawai suke yi yawwa wa ya'manu qaumahum kuma su zauna lafiya da mutanen su su samu wai zaman yarjejeniyar zaman lafiya kullama ruddu ila alfitnati urkisu fiha ay la yazaluna muqimina ala kufrihim ba za su gushe ba akan kafircin su wa nifaqihim da munafincin su wa kullama arada lahum aridun min awaridil fitani a'mahum duk lokacin da wani abu mai bijirowa na fitina ya bijiro musu sai ya makartar da su wa nakasahum sai ya zama ya kifa su ala ru'usihim wasdada kufruhum wa nifaquhum sai kafircin su da munafincin su sai ya karu ma'ana sai su yi gangariyar kafirci su koma tantagariyar kafirai wa ha'ula'i fi surati kal firqati thaniyati wannan asura kamar na biyun ne masu abin nan hasirat suduruhum ko kun gane ko yawwa kamar su ne na biyu a surance in an ce a sura ana nufin a zahiri wa fil haqiqati amma a haqiqa mukhalifatun laha to wannan kungiyar sun saba wancan fa innal firqata thaniya domin ita ta biyu alladhina hasira sudurum kenan taraku qitalal mu'minina ihtiraman lahu basu yaƙi muminai bane dan girmama muminan la khawfan ala anfusihim ba dan tsoron kansu ba ba tsoro tsoracewa kansu ba wa amma hadhihi alfirqatu amma wannan ta biyun ta satajiduna akharina to su kuma fatarakuhu sun bar yaƙar ku ne khaufan lahtiraman dan tsoro kar ku fi karfin su ba dan suna girmama ku ba bal law wajadu fursatan fi qitalil mu'minin da sun samu kofar yaƙar yaƙar mu'minai fa innahum sayuqdimuna lintihaziha to lalle za su gabatu domin su yi amfani da wannan a chance din su yi amfani da wannan dama fa haula'i illam yatabayyan minhum wannan in bai bayyana ma daga gare su ba wa yattabih ittibahan aziman kuma ya bayyana dai kuru-kuru i'tizalul mu'minina ya zama cewa ya bayyana kuru-kuru sun fito wato babu tantama ba kokonto cewa sun yi i'tizalul mu'minina ba za su sun janye jikinsu daga mu'minai ba za su yaƙe su ba wa tarki qitalihim ba za su yaƙe su ba fa innahum to in bai bayyana kurkur ba fa innahum yuqataluna to an ba da dama a yaƙe su an gane wannan yawwa domin waɗannan in kun gane su zuciyarsu akwai wani abu ba shirin zaman lafiyar suke a'a suna tsoracewa kansu ne cewa in suka tsokano ba za ta yi musu da daɗi ba amma ba saboda suna girmama musulmi suna ganin sun cancanci a zaman lafiyar da su ba amma da za su samu dama to ya ƙas za su to sai malam yake cewa nan abin nufi in kuka ga cewa ya bayyana kurukuru so suke su janye kar su yaƙe ku to shine sai a kyale su kamar waɗancan in ko bai bayyana ba sun zauna haka fa in lam ya'tazilukum shine Allah madauki yace wali hadha qala fa in lam ya'tazilukum in ba su janye jikinsu daga gare ku ba wa yulqu ilaykum salama su je ku muku tayin zaman lafiya ai al musalamata wal muwada'a wato na shirin a zauna lafiya ayi alkawari wa yakuffu aydiyahum kuma su kame hannayensu daga yakin ku to in ba su yi wannan abun uku ba fakhuduhum waqtuluhum ku kama su ku kashe su haythu faqiftumuhum duk inda kuka same su wa ulaikum kuma su waɗannan din ja'alna lakum alaihim mun ba ku dama alaihim sultanin mubina hujja wadda take bayyananniya kuru-kuru cewa ku yaƙe su ai hujjatan bayyinatan wadihatan hujja kuru-kuru li kaunihim mu'tadina zalimin don yan ta'adda ne azzalimai lakum gare ku tarikina lil musalamati masu barin zaman lafiya fala yalumu illa anfusahum da haka kar su zargi kowa sai kansu Allah sa kun gane waɗannan ayoyi to insha Allah da wannan mun gama wannan gungun ayoyi guda hudu da Allah madaukake magana akan waɗannan munafikai in Allah kai mu gobe sai mu tashi wa ma kana lil mu'minin an yaktula mu'minan illa khata sai da idan mun ga wasu fa'idoji na sirrin fa'ida sosai da suke cikin waɗannan wanda kuma akwai darasi babba sosai insha Allah akwai za mu dan ambata koda kaɗan kafin mu fara aya ta gaba ɗin as'alullah tabaraka wa ta'ala an yazidani wa iyyakum ilman nafi'an wa yuwaffiqana jami'an lil amali salih wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk